العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna daya ga wata na muna ɗaya ga wata na uku hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta biyar, wanda ya dace wa shida ga wata na tara miladiya ta 2023 za mu yi darasi na goma sha hudu a cikin littafin hirasatul aqida za mu tashi safha ta 68 inda malai ya mushi unwani da cewa maza'imul firaqi bi anna ba'd as-sahabati ala madhhabiha aw ala madhahibiha rayawa da wasu ɗan ƙungiyoyi suke yi akan cewa ai hatta da wasu daga cikin sahabbai suna kan tsarin da su suke tahiya a kai idan mutum yana aikata wani aiki sai ya bayyana maka cewa iya da magabaci wannan magabacin da ya bayyana maka sai zamanto ɗaya ne daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan tabbas zai ba shi wani abin da yake nau'i ne na kariya to amma sai dai malam cayi maza'in kalimatu za'ama rayawa ce yake shi ne yake tsammahanin haka amma abin ba haka nan bane ba to malam yana mana bayanin irin waɗannan abubuwa da wayar da kan dukkan wani mutum musulmi don ya gane cewa ga inda ya kamata ga hanyar da ya kamata ya bauta wa Allah subhanahu wata'ala a kanta wanda wannan kuma wani abu ne wanda yake na tilas babu makawatin da ƙungiyoyi da hanyoyi daban-daban na ɓata sun zo sun yaɗe ko kuma sun mamaye addinin kaga kenan dole a hutu a yi bayani miye abin da yake na gaskiya na daidai saboda mutane su bauta wa Allah subhanahu wata'ala akan wannan tsari to malai ke cewa daga cikin waɗanda suke raya irin waɗannan abubuwa mun ga arrafida arrafida su ne waɗanda suke aibanta ko zagin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama a daidai lokacin da suke raya cewa علي بن أبي طالب الحسن بن علي بن أبي طالب da al-husaini da salman al-farisi da miqdad al-aswad suka ce ai waɗannan duka akan mazhaba su suke alhali wannan kuma zunzurutun kage ne da ƙarya ba haka nan bane ba aliyu yana girmama abubakar siddiq yana girmama umar yana girmama usman haka suka rayu har suka bar duniya maliki ta kama za'amatil mu'tazila annabna umara was sahabata alladhina i'tazalu al fitna hum salafuhum wa huwa kadhibun maliki kamar yadda mu'tazila suke ga cewa ai abdullahi dan umar da wasu ma daga cikin sahabbai ai su ne magabatan su akan kauracewa jama'a da suka yi wanda wannan shi ma zunzurutu abin da yake ba daidai bane ba, ne ba. matashiyar karatu a yau maliki ta wa kama za'amati sufiyatu anna ahla suffa kanu ala mazahibiha wa ahwaliha wa anna hamtidadun lahum wa hadha buhtanun azim maliki kamar yadda sufaye masu bin dariku za'amat suka raya cewa wai anna ahla suffa cewa ma'abuta as-suffa suwaye ma'abuta as-suffa su ne sahabban da suke tarewa a cikin masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda wani zai zo daga gari kaza wani ya zo daga gari kaza wanda kuma ya zo ne ya dan samu abin da ya samu na ilimin addini saboda ya koma zuwa ga al'ummar shi to waɗannan mutane su ake kira da suna ahlus suffa wanda irin su Abu Huraira duka suna cikin su a nan suke suka tare saboda neman abin da yake ilimi ne to sufaye suke jingina kansu zuwa ga ahlus suffa alhali wannan jingina wanda suka yi a wani abin da yake ba daidai bane ba haka nan bane ba saboda su ahlus suffa wasu tawaga ne na mutane waɗanda suka keɓance kansu don koyon abin da yake addini ne a ina a cikin masallacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da cewa lalle ahlus suffa suna fama da karancin abin hannu saboda abin da suka sa gaba shine ne shine neman ilimi to amma za ka samu sufaya suna jingina kansu zuwa ga waɗannan alhali wanda ba haka nan bane sufancin da aka yi a baya ya sha bamban da irin sufancin da ake a yau kaga sufayen dami suke gudun duniya zuhudu tsantseni da gudun duniya duk wani abin da yake kyalkyali ne na rayuwa to ba za ka same su a ciki ba amma sufayen yawa a gaba suke kwarai da gaske kuma duk wani abin da zai sa su samu duniya to suna kan gaban wannan abu to kaga jingina su zuwa ga ahlu sufa wannan kuskure ne malace suna rayya cewa waɗannan ai suna kan mazhabansu sai su ce ai ga wasu gungun sahabbai a cikin masallacin manzalla ai wannan tsarin da suka tayi akai mu ma akan shi ne muke alhaji ba haka nan bane ba yanzu abubuwan da suka shiga cikin sufanci na shirkiyat da kufriyat abubuwan da musallamat an sallama hatta da kahuran da sun yarda da shi amma za ka samu sai da sufanci a yau akwai wasu abubuwan da bai yarda da su ba ko da aka jingina kansu zuwa ga ahlus sufa wannan ba kuskure ne malice wa ahwaliha cewa wasu na kan ɗabi'u da halaye na ahadus sufa wa anna hamtidadul lahum wai an samu sufaye a yau saboda wancan tushen na asali kenan daga can ne ya janyo ya zo har zuwa yau malice wa hadha buhtanun wannan kire ne na ƙarya azimun kuma wanda yake mai girma sufaye daban ahadus sufa daban ahadus sufa sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka tare cikin masallaci amma sufayen yau ba haka suke ba kuma kai ba ma sufayen yau ba in ka kara in ka kara sufayen da suka gabata a da da sufayen da suke a yau ba ɗaya suke ba ba ɗaya suke ba su wancan an san su da gudun duniya amma ne ko ba haka suke ba malai ce wa za'amu anna kulla firqatin tad'i yake cewa anna laha salafan kuma suka raya cewa kowace kungiya tana raya cewa wai tana da magabata minas sahabati daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala yace wa hadha yakfi musharradu da'wa wannan kuma ya isa kawai da'awa ce ta baki amma a haƙiƙanin al'amari abinda suke kai daban abinda waɗancan sahabban suke kai daban mala yace inna li kulli da'wa haqiqa wa li kulli naba'in mustaqar ai kowace da'awa da mutum zai raya kaza yana da hakikan abu yanzu in ka ce sufi ne kai ko kuma kai ahlus sufa ne sai aka ga kwata-kwata ahlus sufa daban kai daban kaga magana ka magana ce ta banza duk mutumin da zai yi da'awar abu ya zaman to a zo a kalle shi sai a ga an rasa wannan abu kaga da'awar shi da'awa ce ta me ta banza ta ƙarya maliki ta wali kulli na ba'in kuma na ga kowane labari mustakar matabbaci akwai abin da zai tabbatar da shi in ka ba da labarin kaza an aka bibi abin za a gane abin na haka ne ko ba haka nan bane ba to za ka samu kowane dai wanda ya jayo wani hayaniyar shi ya jingina zuwa ga addini sai ya ga cewa yana faman jingina kai shi zuwa ga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam alhali waɗannan abubuwa duka ba haka nan bane ba mali ce faman humul ladina ala manhaji sahaba su wane ne waɗanda suke kan manhaji da tsari na sahabbai yace innahum ala muqtada dalil wa tahqiq wal waqi yake cewa innahum su waɗannan da suke kan manhajin sahabbai ai manhaji ne tsarin da sahabbai suka tsaye akai na addini da bautan Allah subhanahu wataala ko a yau mutun ya bi shi to lalle tabbas aikin da yake aikatawa yana da magabata daga cikin suwa daga cikin sahabbai za a zo a duba ayyukan da yake aikatawa sai aga irin aikin da sahabbai suke aikatawa ne kaga wannan ai baya bukatar wani dogon bayani ko kuma wani sharhi amma zaman to ka zo kayi da awan kaza kayi da awan kaza kayi da awan kaza idan ka zo wadannan abubuwan duka gaba ɗaya babu su to shine ma lati innahum muqtada dalil innahum ala muqtada dalil su wanda suke kan manhaji na sahabbai su ne suke kan abin da dalili ya gudanu a kai sai ce wata haƙiƙu sannan kuma da bin matsalar daki-daki walwaƙi'u kuma sannan yanayin rayuwarsu da suke a yau yana nuni a kan cewa su ne a salafin salih su waɗannan su ne suke kan manhaji na mazan jiya malici ahalus sunnati wal jama'a ma'abuta sunna da jama'a ta musulmi wa kutubihim da littattafan magabatan nan wa aqwalihim da maganganun wannan magabata wa af'alihim da ayyukan wannan magabata wa manahijihim da manhajin magabatan nan maliki cewa da manhajin su da littattafan su da maganganun sahabbai duka shahidatun bidalika yana mai shaidawa akan lalle waɗannan ma'abuta sunna ahlus sunna su suke kan tafarkin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaci amma baza'imu ahlil ahlul ahwa'i amma kaga gurace gurace ko kuma rayawa da ma'abuta son zuciya suke yi na cewa annahu ala sunnati mutun ya nuna cewa ai su ne akan sunna su ne ahlus sunna malaci fala dalilun alaiha babu wani dalili akan haka idan ka duba aikin shi za ka kwata-kwata shi da kanshi ya sani karatun da yake yi daban aikin kuma da yake aikatawa daban to ina magana sunna take babu saboda gashi nan karatun da ana yi ana karantawa gurgudun hali amma a ɗabbaka wannan karatun a yi shi ala ardil waƙe to wannan kuma shine abin da ba kowa zai iya ba amma kuma kowa yana da awammi cewa su ne ahlus sunna kaga sodiya za ka samu sufa suna cewa su ne ahlus sunna me yasa saboda kowa so yake sadar da kanshi zuwa ga sahabbai saboda in baka dosanu da su ba zancen addini kai zama to lahiye bai tasu ba to shi ne ma yake cewa fala dalilun alaiha babu wani dalili akan wannan da'awa ta ma'abuta son zuciya sai ma yake wa da'wal ariyatu min ad-dalili tabqa mujarradu awhamin wa zununin wa akadhib yace wa da'wa al-ariya min ad-dalil dukkan wani da'awa da mutum zai yi na cewa shi ne kaza ko su ne kaza idan ya zamanto wannan da'awar taka al'ariyatu minar dalili ta wohinta game da samun dalili babu wani dalili kawai abin da kaga dama ne ka aikata malai ce wannan da'awar taka wa diyan da ka kururuta ta tabka mujarrabu auhamin zai za ta kasance ta wanzu a matsayin kawai wahami ne da ruɗu wa zununin da tsammahani wa akazibin kuma da karece-karece jiyan da kai da'awar kaza kai da'awar kaza kai da'awar kaza idan zama to a cikin aikinka babu maganar sahabi babu maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu kawai ra'ayinku ne kuke aiki da shi a yau kaga zancen ka ce kai ne ahlus sunna wanda ba ta su ba mali ce amma ahlus sunnati amma kaga mu abuta bin tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma la'alla zaka samu da ce shine ahlus sunna kuma a hakikatan ba shi bane ba saboda ba da'awa ba ne kawai na baki bal inna ma aikin ka ne yake tabbatar da cewa sunni ne kai ko kuma sunni ba ne kai malice fahim ahlul haqqi su ne ma'abuta gaskiya yake cewa bi khabarin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama a maganar da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama yayi hina amara bi luzumil jama'ati lokacin da mazalla yayi umarnin alazimci jama'a ta musulmi to lazimtar jama'ar musulmi me yake nuni yana nuni akan lazimtar ma'abuta bin gaskiya da dalili ya zama to addinin ake amma ta bin dalili ba kawai haka nan ba tunanin wani ko kuma ra'ayin wani ka ce a ai mu muka yawa ba haka ake ni da jama'an nan ba mun gan a baya jama'a ma wafaq alhaq abin da ya daidai da abin da yake gaskiya to duk mutumin da ya lazimci ma'abuta gaskiya to wannan shine ahlus sunna in juwa in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mazalla ce wa alaikum bil jama'ati ina horonku ina jan kunnanku akan ku yi kokari matuka ku zama to tare da jama'ar musulmi wanda suke kan abin da yake na daidai tak idan za a addini dalili kaza dalili kaza ba ra'ayin wani ba ko kuma tunanin malam wani maliki cewa fal nutabbiq الموازين الع- العلمية والشرعية والأقلية والتاريخية ما ليس يومتوكو مطورة ma'auni mana na ilimi da shari'a da hankali da tarihi mi zai nuna mana ya ce wali nara manhum min tsawa'ifil musulmi na akarabu ila hadar wasu mu ga cewa daga cikin ƙungiyoyin musulunci ko kuma ƙungiyoyin musulmai suwaye suka yi kusa zuwa ga wannan wasafin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bada suwaye jama'an nan su ne sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka biyo tsarin waɗannan sahabbai har zuwa tashin kiyama wannan su ne jama'a to in ka ɗauko tun daga zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa yau kaga wannan ita ce jama'atul muslimina wanda wanda yake umarnin cewa wa alaikum bil jama'a na hore ku akan ku zamanto tare da waɗanda suke jama'a ne to sai a ɗauko sai a ɗora sama ma'auni na ilimi da shari'a ba tunanin wani ba ba wata haƙiƙa da wani yake tsammanin ya kai zuwa gare ta ba ba wani da'awa da wani yake tsammanin ya kai zuwa gare shi ba a dalilin ƙur'ani da hadisi akan fahimtar sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum ya waye ta wannan hanyar ake gane addinin allah karka ga da yawa karka ga karanci karka ga wane ne abinda za ka rudu da shi shine dalili hujja ya zama to duk abin da za ka yi da sunan addini dalili gare ka hujja gare ka kan ka damu cewa ai mutane bisa yi ko ba haka aka saba ba ko ba haka aka gudanu ba wanda duka wani abu ne wanda yake la yusmin wala yughni min ju bai iya amfanar da kai da komi duk inda kake ga dandazon mutanen na wallahi yau aka ce ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala zancen ya sake duk wannan tunanin naka na cewa bari in ma wani kara bari in yi kaza saboda suwa da kasta ji haushi kuna makamancin wannan duka wannan ya zama labari yanzu miye abin da zai tabbatu a gare ka shine gaskiyar da ka tahi a kanta ka gudanu a kanta a cikin rayuwarka da ita ce za ta bi ka cikin kabarinka kuma da shi ne za ka tashi a gobe kiyama kuma mutanen da kake gani ba abin da za su iya tsina maka innahum lan yu'minu anka min Allah shay'a ba sa iya tsina maka komai a wajen Allah a lokacin da Allah ya fahimtar da kai abin da yake gaskiya ne ka yi ƙoƙari ka zage damtsanka a kan ka bi wannan abin da yake gaskiya ko da za a yi surutu a kanka a yi cece ku ce a kanka duk wanda zai yi magana ya yi magana wanda zai kage ya kage wanda zai sharri ya sharri kai dai ka san abin da kake fama kake ka samu tsira a wajen ubangiji subhanahu wataala a lokacin da ka bar duniyar nan amma a lokacin da ka biya mutane dole sai an yi kaza ka biya su aka yi yanzu ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala waye zai iya tsaya maka a gaban Allah a wajen a cikin su ba wanda zai tsaya maka ka yaudari kanka ka bata maka kanka lokaci a cikin abin da ba wani abu wanda zai maka banda nadama da zaka yi shi yasa wajibi ne mutum mai imani la siyama kamar da malam zai ambata mana a nan gaba irin lokacin da muke ciki na yanzu lokaci na fitintinu kowa yana da awon kaza sai mutum ya huto ya mursisi har a cikin zuciyar shi ya san tsakanin shi da Allah ƙarya yake amma zai kwatanta muku cewa wannan ai shine addinin kuma ya soki wanda yake ya san da cewa tabbas wallahi mutumin akan gaskiya yake zai soke shi kuma ka duba ta yadda ake a yau za ka samu mutumin da ya san abin da ake yi ko da shi yana kan wata hanya sai ga ya kama ɗan shi ya sa shi inda yake tsammanin za a koya mishi madara abin da yake addinin ne me yake nuni akan wannan ya san gaskiya waje a dubi ha wasu ta yi tsanata an fusu musulman wa ɓaruwa an san abin kawai an isani ne amma shi da kan shi ya yarda abin da ba haka na bane to wajibi ne mutum mai imani ya zamanto wannan abin da za ka auna a auna abin da yake na tahiyar nan a ilmance a shar'ance a hankalce a tahirihance a ga suwane ne suka yi kusa da hanyar annabi muhammad suwaye suke kan hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mala ya ce a'ani alittisafu bi ahli sunnati wal jama'a ina nihin suwa suka yi kamanceceniya da ma'abuta bin tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da jama'ar musulmi sai mala yake cewa atrukul hukma lil qari yanzu na bar hukuncin kai yanzu kai ne zaka auna ma kanka da kanka duk wata kungiya da kasar da duk wasu jama'a da kasar da suna jingina kansu ga musulunci to ko su ka auna su a saman ma'auni kai a karan kanka a ilmance a hankalce a tarihance a shar'ance kaga cewa suwaye suka hikkatamta abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai kama kanka da kanka alƙalanci kuma ka ba kanka amsa suwa suke kira zuwa ga gidajensu suwa suke kira zuwa ga tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duka wani abin da yake wazi'un bayyin jali wani abin da yake karara hili yake da ka sai kowa ya ma kanshi da kanshi alƙalanci abin da ka tabbatar da cewa wannan jama'ar su ne masu bin abin da yake dalili to wallahi kasance tare da su kar ya dame ka qillatu salikin karancin masu bi ko za a ce ma kaza duk wannan mai na shige he ce ce ku ce duk abin da kake ka tabbatar da cewa ana yi akan ka kana so ko baka so wannan sunnar rayuwa ce haka nan ne babu wani wanda zai zo ya ce zai rayu ko ba a ce ba kai in kaga ba a cewa to kai mahaukaci ne kai ko kuma adimal fa'ida ne a cikin rayuwa gaba daya kai da kai da akwai ka da babu kai duk ne in dai kaga ba a damu da kai ba ba a surutu akan ka to kawai kawai baka eh kawai da kai da baka ne kusan duk abu ɗaya ne da haka mutum ya tsaya yayi abin da ya kamata na bangaren ya bauta wa Allah kalimiyar dan Allah ya zama to wannan shine abin da yake musba ainaika shine a gaban idanunka ya za a yi Allah ya rada kai ya zama shi ne tunaninka da sahi shi ne tunaninka da rana shi ne tunaninka da marece shi ne tunaninka da dare ya za a yi ubangijinka ya rada kai in ya yarda da kai magana ta rage ta ƙari mara cerina an ƙari to nan shi ne malai ke cewa zan bar maka hukunci kai mai karantawa sai ka ɗora ka ɗauko duk wata jama'a wanda mazala yake cewa sa taftari ku hadhihi umma ala 73 firqa ɗauko kowace ɗora ta a saman ma'aunin qur'ani da hadisi ka ɗauke ta ka ajiye ta gehe ka ɗauko wannan ka auna ta ka ajiye ta gehe an yi so kowace sai ka yi notanta ka ga suwaye suka yi kusa da abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai ka kasance tare da su malici wa kazalika maza'im ba'd ashabi littijahat almu'asira yace haka abin yake raya wanda wasu ma'abuta bin wasu hanyoyi na zamani anna ba'd as-sahabati ala madhhabihim cewa wai wasu daga cikin sahabbai suna kan mazhaba su ne ya ce ka za'amil ishtiraki na anna aba zarrin likhifari yi kana ishtirakiyya ka ji wani jagulgulu kamar da suke raya cewa wai an nizamul ishtiraki nizamul ishtiraki akwai an nizamul demokradi wun sannan kuma akwai an nizam al-ishtiraki an nizam al-demokradi al-milkiyyar fardiyya ko ba ka ba tsarin jari hujjanci da wancan tsarin daya wanda kuma tsarin al'ishtiraki a kowa tarayya ake a cikin abubuwa to su ma'abuta al'ishtirakiya suka ce wai abu zarul hifari ya kasance ishtirakiyar ai ya kasance tare ke da su me ya faru suka faɗi wannan magana ubangiji subhanahu wata'ala yake ambata cewa wallazina yakunizuna az-zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillahi فبشرهم بعذاب أليم يوم يعمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون wannan ayoyin da suke magana akan cewa lalle waɗanda suke taskance dukiya azurwa da zinariya da makamancin shi yaknizuna dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha ba sa ciyar da ita akan tafarkin Allah waɗannan abu su albishiri da wuta da azaba mai radadi Allah ce tuna musu ranar da za a ɗauko wannan dukiyar tasu a narka ta ta zaman to kamar wani allo a ɗora a saman wutar jahannama sai a rika ɗora musu akan kumatunsu akan haƙarƙarinsu akan gadon bayansu akan kaza sai suka ce ai abu zarrul ghifari fahimtar da yake da ƙarƙashin wannan aya yana ga cewa baya halatta ka ajiye komi a ce ga wani bloke ga kwantuwa ne ne ga kadarori kaza baya halatta ya ce idan ku kai haka to ka shiga cikin wallazina yaknizuna zahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah wannan wannan fahimtar daga cikin sahabbai Abu Dharr ifade yake da ita Usman ibn Affan Allah kare ra'a gare shi yake ce mishi yace Abu Dharr wannan fahimta taka ba haka nan bace ba abinda zaka yi shine yace shi abu zarar gifari ya kasance mutum ne mai kudin duniya iya daga kuma irin wani mutane ko yanzu ana samun su wanda yana gaya ajiye wani abu to tashi hankalin duniya ya same shi ƙarshe dai usman ya ba shi shawarar cewa ya je waje wani wuri ana kira shi da suna rabza ya koma wancan wajen a wancan wajen ya je killace kanshi ta bauta wa Allah har lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya rayuwar shi to wannan fahimtar ta Abu Dharr Gifari kenan kaman dukiya mulki ne kawai na kowa ishtirakiya kenan suka ce to abu zarul gifari ai shi ne farkon wanda ya kawo tsari ishtirakiya alhalin da kuskure ne kuma tun a lokacin sahabbai suka ambata mishi ba haka nan bane kuma nizamul ishtiraki daban me alaƙin nizamul ishtiraki da su abu zarul gifari al-ishtirakiyya ba tsari bane daga cikin tsare-tsare na demokradiyya to me alaƙa shi da waɗancan bayan Allah babu tsarin da ke cike da zalimci da kautar da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala abin da su ba komi ba an nizamun demokrat talaka ya mallaki ya tsara ma kai shi da zai rayu tsari ne wanda ko da ana sama shi ana tahiya dole a cikin zuciyarka ka yarda cewa kuskure ne ko ba haka nan bane shirme ne da hayaniya abinda zaka kudurce a cikin zuciyarka cewa littafin Allah da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukuncin da Allah da manzon shi suka yi shine hukunci kuma hukuncin da ba shi ba sai dai in ka zamanto mukura an tilasta ka akai a lokacin kuma wannan Allah ya baka uzurin da zai baka eh illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman za mu shiga cikin wannan bangaren amma ba don mun yarda a cikin zukatanmu ba da cewa an nizamun demokuraɗi shi ne abin da ya kamata a mutane hukunci a kan shi wannan magana ce wadda tana da muhimmanci kwarai da gaske mutum musulmi ya gane ta ka fahimci cewa dokar Allah da tsarin Allah shi ne tsari kuma shi ne abin da ya kamata duniya ta gudanu a kan shi halitta nashi ne duk abin da ake kaiwa a kawo a ciki nashi ne ya tsara wa ɗan adam ga yadda za ka rayu ka more ma rayuwan kai a karan kanka ba Allah za ka ƙara da komi ba kuma a lokacin da ka bijire ka ce na Allah bai yi ba kai kai naka baka cutar da Allah da komi amma tsarin da muke kai tsari ne na abubuwa ga sunan sun tuso al'umma gaba na idan ka ce a'a baka da wani makami yani wani hamzarin da kake da shi wanda za ka iya kare kanka babu dole ka sallama dole ka yi imani amma zuciyarka tana cike da cewa hukuncin Allah shine abin da cancanci jama'a wannan shine abin da yake wajibi akan dukkan zuciyar mutum mai imani daga lokacin da ka rika shakka ko kuma ka yarda cewa wata doka da aka rubuta a yau ita ta hi cancanta da yau sama da dokar Allah to imaninka akwai matsala cikin shi ba na wasa ba bal hasali zai iya salwantar maka da musulunci kama gaba ki daya ka yi imani dokar Allah su ne abubuwan da ya kamata a kai amma a yanzu ana cikin wani yanayin da ba a samu haka nan ba shi kenan Allah ya san uzurinka kuma karkata da wani rigiman da in ka fare shi ma babu abin da zai kara maka banda cikas a cikin tahiyar addininka ware da gaske saboda duk inda aka yi motsi da sunan addini ƙarhi ake karawa da karanta tarihin musulunci lokacin da aka zo aka yakin badar ƙarhi aka yi ko kuma wanda aka yi baya aka yi ƙarhi aka kara da aka zo aka yi uhudu ƙari aka ƙara aka zo aka yi ahzab a nan ubangiji subhanahu wataala ya tarwatsa su ba ma tare da cewa an buga kin ba daga lokacin da suka juya ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga yau ba za su ƙara kawo mana hari ba sai dai mu in muka ga dama mu kai musu kuma haka aka yi amma kana sallah a masallaci kana kaza kana in kana sukan ka ana kaza ana kaza ka ta da wani tarzoman da an zo wannan kin ma da ka samu ya balle dole ne a rika gina abubuwa akan almasalih wal mafasid maqasidu shari'a sai ana duba su ne abinda zai gyara al'umma kare zamanto abinda zaka yi ya zamanto a baya ne za a kuma kuma ba ma gaba za a yi ba to ala ai an-nizamul ishtiraki tsari ne wanda dan adam yayi shi kamar da nizamul lalala shi ma al-nizam al-demokrati da sauransu duka tsare-tsaren dan adam kenan bai da alaka da Abu Zar al-Ghifari Allah kare yarda gare shi malai ce wa anna aliyan kana mutamallikan suka ce ai aliyu kuma ya kasance yana da shi kuma tunani na mallakan abubuwa kaji kaga wannan zalimci kenan shi kuma yana kan me eh eh tsari na almilkiya alfardiyya jari hujjanci abu zallu ghifari tsarin ishtirakiya shi kuma tsarin me jari hujjanci malai ce wa kazalika ibn abbas suka ce haka abdullahi dan abbas da sauransu kullu zalika mahbu kadhibin waftira duka waɗannan abubuwan da aka ambata tsantsan ƙarya ne da ƙage aka yi wa waɗannan sahabban ba haka nan bane waɗanda suke zawa da irin waɗannan abubuwa su ne wasu mutane da suke da tunanin dole duk wani tsari da aka hudu na ar- na kafirci wai sai an mushi wani gurbi ya zama na da gindin musulunci sai su rika bibiyan wasu dalilan da ba haka nan bane ba sai su kawo sai su kulla abin don a nuna ta a ai dama abin da mu da muna da shi hali ba haka nan bane ba me bahaushe yake cewa da aka ga zaguwa ma da zanen da aka ganta yani musulunci ba yau bane kai zaka zo ka mishi wani gata a dama da gatan shi tsari ne tabbatacce ajajje wanda bai yadda wani kura tare da shi daga kai ba kai bane zaka zo a yau ka kakkabe shi kuna makamancin wannan abin da ya tabbata da sunan addini addini ne abin da kuma ba addini bane ka ba kanka lafiya malaci amma ma za'amahu ahadul maftunin min al-mu'asirina min anna al-juzur as-siyasiyya lil khilafati al-aqdiyya tabda min ahdath as-saqifa yace kuma sannan wasu abubuwa da ake rayawa na ahadul maftunin wasu daga cikin wanda suka fitinu suka jarrabu da cewa sai an da yi tare da zamani min al-mu'asirin daga wanda suke rayuwa a yau min annal juzura siyasiyya wai cewa siyasa da ake yi a yau wai ta samu gimshiki ne da asali lil khilafatil aqdiyyati waɗanda suke da alaka da lokacin da aka fara khalifanci na Abubakar tabda min ahdathis saqifa suna farawa daga lokacin da aka zo saqifatu bani sa'id lokacin da aka zo aka zabi Abubakar Siddiq a matsayin khalifan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce ai siyasa ma daga nan ta fara yanzu Allah wannan magana ya kamata mutum musulmi ya yi ta yanzu siyasa nan da ake daga cikin rukunnanta ƙarya cin amana yaudara mutum tsohe-tsohe zai samu gaba ya ta wanka muku ƙarya shi da kan shi ya san ƙarya yake aka yi magana ce ai tahiyan abin ne haka nan ka shi ana hudun wasu maganganun da ba haka nan ba ne ba shi da kan shi ya san ƙarya yake amma miye yana ga cewa tsarin siyasa da ake tahiya ya halatta mushi haka nan kuma haka aka saba haka ake yi abubakar siddiq da aka zaɓe shi ƙura aka yi ba ƙura aka yi ba bal hasali ma babu ma wajibul muqarrar tsakanin wancan tsarin da wannan tsarin daban-daban ne to kaga lokacin da abubakar siddiq ya amshi jagoranci suka ce wa bai'atu siddiq sannan kuma da mubaya'ar da aka yi wa abubakar siddiq sai ce wal wasiyatu wa bai'atu umar da wasiyar da abubakar yayi zuwa ga ya khalifantar da umar sannan kuma wa bai'atu umar da bai'at da aka yi wa umar wa shura yace da sannan kuma da abin da ya shahi shura da aka yi lokacin mutuwar umar ko saboda ya hada wani kwamitin shura ko yace su zabi shugaba a cikin su suka zabi usman ibn affan yace wa bai'atu usman da mubayar da aka yi wa usman wa bai'atu ali da mubayar da aka yi wa aliyu wa sulhul hasan wal ma'al muawiya yace da sulhun da aka yi tsakanin al-hasan da al-muawiya da muawiya wa nahawi zalika da makamantan wannan suka ce wannan shine asalin irin siyasa da ake gani a yau wannan ƙarya ne wancan tsarin daban wannan tsarin kuma shi ma daban malice fahuwa khata'un wannan kuskure ne sai ce wa tahamulun ala sahaba da dora wa sahabbai abinda ba su faɗi ba abinda ba su aikata ba su abubuwan su da suka yi ba a yi wani abu ɗaya akan son zuciya ba kuma mutane ne wanda Allah ya ba su tazkiya na cewa ba sa haɗuwa mazala ke cewa la tajtami'u ummati ala dhalal waɗannan sahabban ba su haɗuwa akan abin da yake bata ne to haka suka suka rayu suka yi abin da ya kamata a ƙarƙashin inuwa ta addini da haka wani ya ɗauko harakan siyasar duniya a yau ƙazamtacciyar siyasa irin wanda ake yi a ƙasashen nan da sauransu a ce wai ita ma tsarin ta ɗaya da irin wancan tsari kaga tabbas wannan kuskure duka me yake kawo wannan mutum ne yake so a yi tahiyar duniya tare da shi kuma sai yake so dole sai ya ma wannan tahiyar ta duniya gurbi a cikin addinin Allah wannan wani abu ne ya iske ka wani tsari ya iske ka na ba ba addinin ka bane ba ya zama to maka tilas tilas ka bi shi ka bi shi Allah ya baka uzuri Allah ya baka hamzari amma kar ka ɗoka cewa shine addinin naka addinin kai na cikin zuciyarka Allah ce wa qalbuhu mutma'innun bil iman zuciyarka tana cike da imani imani da Allah da cewa dokokin Allah su ne abin da ya kamata a gudanar da bayan Allah akai wannan dole ka kudurce shi a cikin zuciyarka amma mu yanzu a yau magana akan abin da ya shayi shari'ar Allah ka yin magana ma yana nema zama tashi hankali ka yi magana ma akan abin yana nema zama tashi hankali alhali wani abu ne tabbatacce a zaune yake da gindin shi a cikin addini ko babu wanda sai ture shi ba a yi shi ba daban kuma hukuncin da ake kai daban ba a samu damar da za a yi shi ba wannan daban ubangiji zai imamu uzuri amma kuma dole a cikin zukatanmu mu yarda cewa shine tsari shine abin da ya kamata a gudanu akai malai ce wa hadihil maza'im kaga waɗannan rayawa da waɗannan mutane suka yi kowa in ya kwaso wani hayaniyan shi sai kokari ya mallake wasu jama'an sahabbai dan ya nuna ta iya da magabata malai ce hiya allati taqumu alaiha usulur rafida fil imamati was sahaba was sahaba yake cewa shine abinda asalin ɗan shi'a suka gina abubuwansu akai fil imama game da abin da ya shahi a waye kamata ya zama jagora wa ya kamata ya zama jagora ya ce aliyu jagorancin da abubakar ya da umar ya da usman ya suka ce zalunci wasu sahaba sannan kuma da abin da ya shahi sahabbai duka waɗannan abubuwan yasa suka rika sukan sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mala ya ce wahiya min zara'ihimul khabitha iya daga cikin abubuwan su na kafa hujja ko abin da suke ɗauka a matsayin hujja wanda yake kasamcaccen abu wanda ya ja su lisabbi ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallama lisabbi ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallama wanda ya kai su zuwa ga aibanta ko kuma zagin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a rika wane kamata ya zama khalifa wane kamata ya zama kaza ba wane ba kai me naka a ciki a lokacin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya akwai sama da sahabi kusan dubu ɗari suka suka haɗu akan abubakar siddiq haka kawai yau sai ka murje ido sai ka ci ai ba haka ya kamata ba kai awa yau shi ba ka fahimci addini mai ka fahimta a cikin shi kuma irin waɗannan masu masu irin waɗannan surutai na aibanta sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam wallahi ka karance su duka babu wani mutumin da addini ya dame shi duka masalih ne in tsere ne kawai akwai su kuma da yawa wanda an rayu da su wasu ana rayuwa da su kuma ana ga abin da suke yi masalah shi ce kawai a ɗauke shi a kai shi lubunan a kai shi iran a kai shi wane ne a kai shi ƙasa kaza su yi wane ne su je a cusa musu wannan gurɓataccen tunanin su zo ƙasashen da suke a rika finansan suna abubuwan da suke yi amma su da kansu tabbatar da ƙarya suke nan jami'a sai mun zauna da wani a yau yana cikin wanda ake kaiwa a kai shi lubunan a kai shi wane ne a kai shi wane ne wallahi lokacin da ni kat ne ba wani labari bane wani ya bani da idona na gashi yana sallar asubahi a midi wayan zuwa a nijar yau su ne suna cikin wakilai na zagin sahabban mazalla kai mai kake za ka samu addinin dama bai dame shi ba bai dame shi ba bai san ba mai addinin kawai abinda yake duba mai zai samu na duniya da aka kowace irin haraka ya yarda ya shiga inda ya samu kuɗi Allah kiyaye mal yace balil hasil yace khilafa madda'ahu hadha al-maftun bari dai abinda ke faruwa na daidai shine sabanin abinda yayi da awar shi shi wannan mutumin da yake da awar cewa wai duk siyasa ta fara daga wancan lokacin wa ashiya'ihi da waɗanda suke yan mara mushi baya kenan da shi mai tunanin da wanda suke mara mushi baya duka abinda suka ambata nan ba daidai bane ba kuskure ne mala yace min ahlil ahwa'i wal iftiraqi wal munafiqina qadiman wa haditha yace ne daga cikin ma'abuta son zuciya wal iftiraq masu neman raba kan mutane wal munafiqin da munafukai qadiman wa hadithan ada da yanzu duka saka samu haka ne tunanin su sai ka samu munafuci ne abin amma mutum shi da kai shi yana munafutan zuciyar shi ga abin da yake na daidai ya aikata ba zai aikata ba sai ya kama wani abu na daban malai ce il as-sahabatu kanu kulluhum saboda su sahabbai sun kasance gabaki ɗayan su fi ma hadasa bainahum mujtahidin abin da ya faru tsakanin su gabaki ɗaya suna matsayin mujtahidai ne kuma sun kai wannan matsayin sannan kuma wa qad azara ba'dhum ba'dan shashan su ya baiwa shashi uzuri ba su kafirta juna ba malai ce walam yufariq ahadun minhum sunnata wal jama'a babu ɗaya daga cikin su wanda ya rabu da sunna ya rabu da jama'ar musulmi ma'al ilmi anna minhum al mukhti wa minhum al musib tare da cewa lalle tabbas idan kai ja'in ja akan wani abu akwai wanda yake akan kuskure yake akwai wanda kuma akan daidai yake amma waɗannan mutanen sun ba junan su uzuri malai ce wa kulluhum ma'juruna wa ajruhum ala Allah dukkan su Allah zai ba su lada kuma ladan su yana wajen Allah saboda mujtahide ne sun kai inda in kai ijtihadi zaka samu lada biyu idan ka dace da daidai idan ma kuskure kai kuma kana da lada anan ma saboda ba a ba a saman doron son zuciya ka aikata abin ba sabanin abin da ke faruwa a yanzu wanda tsabagen son zuciya da mutum zai dora kanshi a kai مالك قال الشيخ الإسلامي قال محمد بن عبيد حدثنا الحسن وهو ابن الحكم النخعي عن رباح ابن الحارث قال إن يكتشوى لبواد يتي منكسن أول كري يكتشوى إن ركبتي لتكاد تمس ركبة عمار بن ياسر يتي gwiwa ta da gwiwar ammar dan yasir suna dab ko suna haɗe da juna ko suna dab da haɗuwa da juna ya ce in akbala rajulun sai ga wani mutum ya zo faƙala sai ke cewa wallahi ya ce kafara wallahi ahalun sham ya ce ai mutanen garin sham sun kafarta faƙala ammaru sai ammar yake cewa la taɓul zalika kar ka faɗi haka ammar ibn yasir yake cewa kar ka faɗi haka yake cewa fa qiblatuna wahida wa nabiyuna wahid ya ce alƙiblin mu ɗaya ce da waɗannan mutanen annabin mu ɗaya ne da waɗannan mutanen walakin na kawun maftunun sai dai mutane ne fitinannu sun fitinu da wasu abubuwa ya ce fa haƙƙa alaina qitalahu za mu haƙƙin da yake kanmu mu yaƙe su hatta yarji'u ilal haƙƙi har mu maido su kan abin da yake gaskiya amma kaga bai yarda aka fitar da su ba bai yarda aka fitar da su ba malace wa bihi qala ibnu yahya yace haddathana yake cewa ubaysa haddathana sufyan an al-hasan ibn al-hakam an rabah ibn al-haris an ammar ibn yasir qala dinana wahid wa qiblatuna wahida wa da'watuna wahida walakinnahum qaumun baqaw alaina fanuqatiluhum yace fa qatalnahum yace waɗannan mutanen alƙiblan mu daya addinin mu daya annabin mu daya da'awar mu daya yace sai dai mutane ne waɗanda suka yi ta'addanci akan mu yanzu wa in ta'ifatan za ta aiki ko min almu'minin iqtatahu fa aslihu bainahuma sai sulhu idan aka iya kuma fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah kuma wa za ta zuwa ga umarnin Allah to wannan shine abin da yake wajibi akan su amma dai babu wani abin da sahabbai suka tayi akai na abin da mutane suke da'awa a yau su aikata abin da ba daidai ko su jingina kansu zuwa ga sahabbai malice qala ibnu yahya haddathana ya'la yace haddathana mi'sar an abdullah ibn rabah an rabah ibn al-haritha harith qala qala ammar ibn yasir la taqulu kafar ahlu sham kar ku ce mutanen sham sun kafirta qulu abinda za ku fadi fasaqu sun fasikanta ne sun zama fasikai qulu zalamu ku ce sun zalunci kawunansu ko ba ka ba amma suna nan a matsayinsu na musulmi sai dai musulmi ne mai laifi sai kira shi suna mai fasiki ko a kira shi da suna mi azzalimi malice falam ya hadus bi abkuba bi hamdillahi godiya ta tabbata ga Allah min as-sahabati daga cikin sahabbai bi abkuba bid'un bid'o'i wal ikhtira'un kurar rabuwa yace faqad zakkahumullahu ta'ala Allah mai girma da buwa ya tsarkake su wa akrama rasulahu sallallahu alaihi wa sallam min an yakuna min sahabatihi mubtadi'un aw mufariqun kuma Allah ya karrama annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama bai kasance a cikin sahabban shi aka samu waɗannan bid'a ba bai kasance a cikin sahabban shi aka samu wani mutumin da ya kauce wa al'ummar musulmi babu wannan duk wani abin da wani zai da awar shi a yau kai dai kai da awarka a yau abin da ka gada ba daga sahabbai bane ba sai dai daga wasu amma ba sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan shine abin da ba ne ambata mana anan na gabata kowa idan ya kwaso wani abu zai kokarin jingina kashi zuwa ga sahabbai amma wannan jingina wanda zai ambata ba so da yawa da awaci zai nuna cewa ana tare da sahabi wani amma ba haka nan bane ba to iya da kyau mutum ya fahimci wannan a addinance saboda wani zai dora ka sama wata tafarki kuma ya nuna maka ce ai shi ne abin da wane ya yi alhali in ka bibi dalili sai ka ga abin nan wane ya yi gabas shi kuma wane ya yi yamma can ba ɗaya suke ba wanda ka iya daga cikin waye wanda ya kamata mutum ya a addinance kar da duk wanda zo karanta maka wani bai zaman to kawai za ka yi ikna zai ikna in ka kuma kai iman da shi ɗari bisa ɗari a ka bincika ka ga miye asalin abin da yake ambatawa daidai ne ko ba daidai ba ne ba saboda ambatar da mutane da yawa akan haka nan bale ce manhaju salafi ya kumu ala sunnati walittiba wa manhaju mukhalifihim ya kumu ala libtida'i manhajin mazanjiya magabata na kwarai yana tsayuwa ne yana kahuwa a kan bi su kawai bi ne suke babu zancen wani kirkira amma manhajin da ya saba masu ahlus sunna ko kuma salaf shi kuma ya ƙumu yana tsayuwa ne alalibtida a kan ƙirƙire sai a ƙirƙire abu a yau ma a ce addini ne kuma a ci gaba da aikatawa wannan sai ɗan bida ko aka idan ya meɗe ƙafa sai ya ce muku aikata sai kaga wannan abin da ya ce a yin nan ana ba abin kariya almajirai suna kare abin kansu da ƙawansu sama da yadda suke ba abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kariya duk wata bid'a ka lura da ita yadda za ka gama abutan bid'a sun jajirce sun tsaya sun kahu ba wasa akan wannan bid'a za su tsaya su jajirce a kanta a daidai lokacin da ba su da maganganun annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to manhajin magabata na kwarai shine bi su kuma mukhalifi wanda suka saba wa magabatan na kwarai su kuma manhajinsu yana tsayuwa ne akan kirkire yau ma an kaga dama sai ka kirkiro wani ma an ga dama sai kirkiro sai ka ga addinin gabaki ɗaya ya dishe hasken shi ya dishe mi yasa saboda kai ka kirkira shi ya kirkira ita ta kirkira wani ma kirkira su wani ma sun kirkira sai zaman to sai a rasa na wani za a yi ko kuma na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za a yi wannan shine dalilin da yasa malamai suka kahe suka tsaya suka jajirce suka rubuta irin waɗannan littafan don samu mutane bayanin ga inda ya kamata ka tsaya ka bauta wa Allah saboda Allah ya rada kai amma duk wanda ya tsaya akan na wani wanda kuma wannan dama mazala ya yi magana bal ba ma magana ba mazala salasala sai da ya kurtu ya ɗauka ya kurta ya ce ha za su raɗullahi da mustaƙim ya ce wannan shi ne tafarkin allah da ta ce ya ce kuma bayan wannan tafarki ce a gehen shi dama da hagu sai mazala ya yi wasu kurtu haka nan ma ya kurtu haka sai ce ha za su raɗullahi da mustaƙim wannan shi ne tafarkin allah da ta ce ku bi shi allah ce wala tattabi'u subula kar ku bi wannan kankanan hanyoyin na gehe haka kaga asalin kurtun gashi nan sai aka yi kurtu kankana a wannan gehen aka yi kurtu kankana a wannan gehen wannan kurtun da aka yi kankana su ne subul kankanan hanyoyi Allah ce wala tattabi'u subula kar ku bi kankanan hanyoyin nan kowace hanya kuma tana da awan cewa a saman wannan kurtun ai daga nan ta dosana za ta gomi eh daga nan ta dosana ita ma eh sai ce maka Allah ya ce maka manzala sallallahu alaihi wasallam amma in ka bincike abin sai ka ga kawai abin da ya dama ne yake to Allah ya ja hankalin masu imani wala tattabi'u subula kar ku bi wannan kankana me za su muku fatafarraq bikum an sabili sai su raba ku daga tafarkin Allah sai zaman to makin ka rika bautawa Allah sai ka waye gari wani kake bautawa kuma gashi nan wasu abubuwan wanda gadan gadan a yau ana yin su hal mutane sun kai matakin da suna furuci kalli komai ya ce Allah ne aqida ta wahdatul wujud wasu suna gama a cikin tahiyar ku kuna wani koyi koyi kawai a huto karara a faɗe ta mana in suna anti za a teje kuwa eh ku kuna wani rukun ana ta wani koyewa ana cewa wannan sirri ne waye a tahiyar asalin ga yana take ai akwai wani lokaci da suka tsiri za a tattauna tsakanin shi ɗaya wanda yake sufin ne da ɗaya wanda shi da ke ɗan hakika ne abin gagara ne me yasa zai gagara saboda shi abin da dan an take kira akai asalin waɗanda suka kirkiri waɗannan hanyoyin sun rubuta a cikin littafin su yana rubuce a ajje in ya karanto maganar in ce fasarta in ka fasarta abin da yake nihin ne kenan to za ka da shi sai dai in huta za ka daga cikin tahiyya kawai ko kuma kuma kai baka isa baka ce ka karyata shehuwa ne ko wali wani baka isa ba to haka wajibi ne amma mutane bayanin miye inda ya kamata yadda ya kamata mutum ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala duk waɗannan abubuwan suka zo daga baya a jinsu a gehe kuma asalin me ya faru kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akan me ya dora mutane sahabbai akan me suka bauta wa Allah tun suna rai Allah ce ya da su kuma wannan tafarkin wa iya nan tal yana nan haske farai wallahi yanda ka gara ya ya hina na fitowa tan karkar yake sai ka tsaya kuma kana bin ka bi hanya kaza ka bi kana bin wani kana bin wani a tsaya kawai akan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe ka al-ittiba ka bi ba al-ibtida ba ba abin da ya shafi ba kirkiri karka kirkira kawai bi za ka yi malai ce fil awinatil akhira a irin waɗannan lokuta da muke ciki na ƙarshe ya ce barazat zahiratun ya ce an samu wata zahira wani abu ya zo ya bayyana a cikin al'umma me wannan abun ya ce sabbu salaf shi ne aibanta da zagin magabata ba ma maganar wani malamai da suka gabata wasu suke kan tafarkin daidai a sahabi ma sai a zage shi a yau to ana cikin wani yanayin da komi ake lasima kafafen sadarwa na yanzu ba kwana ba ce wani ya zage Allah ba subhanallah duk abubuwa ne wanda ga su na fitintunu kala kala sabbu salafi zagin magabata wa sabbu khiyaril ummati da zagin ko aibanta zababbun wannan al'umma waɗanda su ne ma'abuta sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da jama'ar musulmi malai ce wata da'at ila hada zulmi ɗawa'ifin wa fi'atun muta'addida kuma sannan sun yi ta akan wannan zalimcin na aibanta magabata ɗawa'ifin wasu ƙungiyoyi fi'at na jama'a daban-daban muta'addida daban-daban kala daban-daban na jama'a min alhadasiyin ƙungiya ta farko malai ce alhadasiyin akwai abubuwan da mu a yau sai dai mu jika jin labarinsu ko kuma na sai ma kafafen sadarwa na yau za ka ga wasu abubuwa amma wanda al'ardil waɗi a nan wajen za ka same ce mafiya babu su alhadasa wasu mutane ne ko kuma wani tunani ne fikrun ilhadiyun yunkirul islam wani tsari ne wanda shi musulunci ma gaba ɗaya in kare sheki alhadasiyin sannan wal ilmaniyin sannan kuma da abin da ya shahi al'ilmaniyin su waye su kuma su ne arra'ayun lafi ya kulu bi annahu layan bari an ya kuna dinu a sasan lil akhlaqi wa tarbiya suna ga cewa ai bai cancanta ba almaniya kenan addini wai ya zamanto shine wani gimshiki na ɗabi'u da halaye ko kuma tarbiyyar mutane da maganganunsu da ayyukansu a ce sai an gina shi akan wani tsari na addini a bar mutane kowa iya da 'yanci abin da ya ga dama demokradiyya iya daga cikin tarkacin da take kwashe da shi shine albaniya ya zama to ana ga addini bai da ta cewa don mi za a ce addini ana maganar laicite ne kasashe ne bai ne laik kowa abin da ya ga dama ka bauta ma abin da ka ga dama ka yi abin da kake so ba wanda ya sai ce maka kaza hurriya na ta'abiri kana da yancin ka faɗa abin da ka ga dama kana da yancin ka bauta ma abin da ka ga dama kana da yancin kai abin da kake so rayuwarka rayuwarka ce ba wanda ya sai sa maka baki a cikin ta to waɗannan duka iya daga cikin abubuwan da suke suka kunno kai a yau kuma suke aibanta addinin a karan kanshi irin wannan dan ya soki addini wani abu ne mai sauki a wajen su ya soke wata aya ta Qur'ani abu ne mai sauki a wajen shi ya daga cewa dan mi za a ce kaza ko kuma dan mi sai kaza duka ya daga cikin wannan tunani na al'almaniya sannan wal aqlaniyin da waɗanda suke tahiya akan tsarin hankali su kawai duk abin da ya ci karo da gurɓataccen hankalin su kawai su mai da shige eh falasifa da sauransu malikatun al'asraniyin waɗanda suke ‘yan zamani al-mu'tazila al-judud wanda sune mu'tazila sabbi yace wa min akhlaqi yake cewa wa min akhlaqi yake ci almauturina min bakayar firakin kadima sannan kuma da sauran ma waɗanda suke kan irin wannan tsare-tsare na daga cikin ƙungiyoyin da suka gabata kamar khawarij kamar shi'a kamar hanyoyin irin na sufaye waɗanda suke albaɗiniya a sufiyatul baɗiniya ko sai a ce maka a wannan ku zahiri kuke magana a kai shi yanzu duk wannan magana da ake bayanin da ake sai a ce wannan zahiri wannan na ayyuhan nasu ne na irin mu ne gaba garin mutane amma akwai alba'iniya wanda su na hawas ne na kuma hawasul hawas ko hasul khas cebantattun cebantattu wanda su nasu ne a shi ake cewa sirri a ce ai ya bayyana sirri dama daga cikin talqinin da za a maka za a lakana maka cewa abin nan fa ba kowa ke faɗi ba in ka faɗi ma kowa ana iya kafirta ka a shi kafircin ne dama su da kansa su ana iya kafirta ka dama kafircin ne saboda abubuwa ne wanda in ka kudurce su to kafir musulunci yace wa turuqi sufiyyatil batiniyya wa nahwihim da makamantansu mal yace wa qad shaya'ahum al ba'd min al munafiqin wal jahilin wa ushaqi shuhra daga cikin wadanda suka mara wa qad shaya'ahum kuma sun tahi cikin tawaga wadannan mutanen yace al ba'd wani kaso daga cikin munafukai da jahilai waɗanda su musamman inda aka saka ba kuma na akwai su da yawa a yanzu masu saurara addini nawa ne a yau a cikin wanda suke da'awar musuluncin ba da aka don abugar da hankalin shi a ɗora shi ka abin da ake so wani abu ne mai sauƙi saboda ba abin da ya sani dama kamar da madi gani allah shi kanshi malam jafar yake cewa ya ce in kai wani gyararren larabci ma sai ce sadaq allahul azim tsammani yake ayar qur'ani ya karanta saboda tsabagen bai san qur'ani wani su kuma su suka fi yawa a cikin musulman wal jahilin da jahilai wa ushaƙi shuhura da ma'abuta sun shahara ka duk waɗannan abubuwan da malaki ambata ba akwai dikka a cikinsu wallahi akwai wanda ya san abin nan ba daidai ba ne ba amma me yake ka'ida ce kawai ta khalif tu'raf ya za a yi saba wa kowa don shi a kan shi sai ka ji wani abin da baka zato baka tsammani sai zo ya zamna a saman shi ai ta bugawa shi da kanshi ta gari yake me ya kawai so ne yake a san shi shi ne wannan yake ba da labarin wani wani mutum da aka kama wai a can lokacin lokacin da wai je rijiyar rijiyar zamzam kawai tsaya an zo aiki hajji ba kawai wata bawali aka kama shi aka ce lahiya sai saboda al'ummar duniya ce ta taru kowa ya ɗauki labari a cewa da kanwa da shi wannan shahara titir sunan nan shi abin da ke so ya ce uhibbu al'uzkar walau bin la'ana yana so a ambace shi ko ɗatsi ne mai za a kai inda an ambace shi ta magana ta gani to wannan rishin lahiya ne akwai waɗanda za ka samu iya da wannan cutar shi zai saba wa jama'a da abin da ya kamata shi da kai shatan ba daidai ba ne ba amma zai zauna saman shi kawai saboda a riƙa rawaje ana wani-wani wa hankalin shafanta malice wa ushaq a shuhura masu son shahara ya ce wa ahalin ahawa'i da ma'abuta son zuciya wa na'awihim da makamantansu wa tsara haƙula'i waɗannan sun gudanu sun tahi wa ula'ika yake cewa yusiru na shukuka suna aifar da suna ingiza shakka yake cewa wal iskalat da abin da ya shahi rudu haula sahabati akan sahabbai wa immatin salafi da malamai magabata malice wa ahlus sunnati da ma'abuta sunna wa yulquna bil yake cewa wa yulquna bil shubahat haula manhajihim wa turatihim kuma suna sanya shubaha sannan kuma da abin da ya shahi shakka akan manhajin magabata wa turatihim da abin da suka tai suka bari sannan ma haka da malike cewa wa yaltaqituna al-akhta'a wa dhallal kuma kullum in suka zauna mai suke fama kawai abin kuskure suke ne masu wa dhallal ina talallabiya ta ja mutum shine za a ambata wa yuhimuna al-jahilina a rika wahamtar da hankalin jahilai bi anna ha hiya usul wa manahij al-salaf a ce musu ai wannan da kuke gani shine tsarin su shine tahiyar su a dalilin wani yayi kuskure ko talan lafiya ta ja wani alhali wani nan dama ba ce masu ba ne to za ka samu a daga cikinsu akwai waɗanda su ƙoƙarinsu suna bibiya saboda kuskure a ɗauko kawai a ta haɗawa kuskure kawai suka sani amma abin da ya shahi alheri kuma wani abin wanda yake ba sa ɗaga kai a kan shi malika cewa yi ɗin ƙunar alƙaba shari'a kuma za ka samu ana laƙabi wanda yake mara kyau wal ausafin radi'a da wasafi lalatacce غير اللائقة وان بي تنتنت با على السلف أكم مغباتا وأتباعهم مبيانسو قديما وحديثا عداد ينسو شيسا أبن لكك أنا أيوباب والأمسام إن كري إغتكيا تدا سامو سمتاني بيبيا سكي كو إنا كي كسكري إنا تلالي بيتجاكا أتي غاشيني ينا تمو كذا كذا يكي طيب با النبي بنيش هم ملائكة بني ba masumi bane ba zai iya kuskure zai iya daidai amma a auna kuskuren shi da daidai shi wanne yawa ko iyama aka taimi ake yi auna ne ake yi ba ce ba kaje baka da komai a zunubi a ba wanda ne mai ka dama akan wani auna ne za a yi fa an ba man sakulat mawazinu sai ka tafi wafi ishatin radiya kenan aikinka na alheri shi yahi yauni shi yahi yawa akan akan zunubinka ka samu yarda Allah wa amma man khaffat mawazin wanda kuma ma'aunin shi zaman to saka yau ne bangaren ladan kadan ne zulumin shi yake yawa to wannan mutum fa ummuhu hawiya to amma sai a rika bibiya aka kace kai ahlus sunna ko kuma kana tsaye akan tsarin manhajin mazanjiya to ne ma ake miye kai na laifi saboda a kuruta shi a daga shi a duniya wannan kuma daga cikin halin munafukai jahilai masu neman shahara ma'abuta bin sun zuciya ina ganin ya kamata mu dakata insha Allah sai mu tashi akan wal awsafir radi'a ghayril la'iqa ala salafi wa atba'ihi qadiman wa hadithan tunda faqara ta tsawon wani da ko ayi azama اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا أصلحنا يا رب وأصلح ذريتنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك